نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، يومنا 27 ga watan Jumada Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 18 ga watan 11 shekara ta 2025 wannan shine karatunmu na shidda ko cikin littafin haka ne ko kuka ga ko to a cikin littafin al-usul talata malam yace fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulul talata me ake ce ma usulul talata ma'ana menene ka'idodi guda uku allati yajibu 'ala al-insani wanda ya zama wajibi ga mutum ma'rifatuha ya san su idan wani tambayi ka yace ma menene ka'idodi guda uku wanda wajibi ne musulmi ya san su a matsayin shi na musulmi idan aka tambayi ka me za ka cewa waɗanda asulluka guda uku suna tattara addini ne gaba ɗaya su ne addini wanda ya san su ya san addini wanda bai san su ba bai san addini ba kuma a kansu ne za a yi tambayar kabari su ne za a tambayar mutum a cikin kabarin shi waɗannan abubuwa guda uku wajibi ne musulmi ya san su ya san su kuma ya rayu a kansu sanin su ba ya isarka sai ka rayu a kansu sai ka aiwatar da rayuwarka a kansu sani kaɗai ba ya isa haka ne ko da gani da shi ba su isa sai an dandana inji dan koyaro ce gani da shi ba su isa sai an ce wa man jadda da jada sai ma ka yawa haka ne ko gani da shi da tabawa ce duk ba su isa sai an yi sai wa man jadda wa jada don kaga abinci bayanan ya gyara da kyau ai baka san daɗin shi ba aka ce an kawo kare da a gwada ma yadda aka dafa shi saboda aka mu tahi yaya kaga dole sai ka ɗanɗana ka yi kiri ka bada labari amma ka ce kaga abinci ka abincin da ya yi daɗi amma dai an ce yana da daɗi a ranar ce bai sama wadda ka in ta sani to ka aiki to da aka tambayi ka aka ce menene ka'idodi guda uku wanda ya zama wajibi ga musulmi ya san su ba ka ce ma'rifatu al-abdi rabbahu shine bawa ya san Allah mahalicci shi ka san Allah ta'ala shine mahaliccinka ana shi ya kawo ka duniya kuma shi ke baka kuma shi ke baka lafiya komi shi ke maka shi ne rabu mamallakin dukkan komi na rayuwarka gaba to abu na farko da ya zama wajibi ka sani ya kamata ka san Allah a matsayin shi na mahaliccinka a matsayin shi kuma nami na abun bautawa ka kasancewa ba a bauta ma kowa sai Allah inda Allah shi ya kawo ka duniya to kamata ya ka tsaya ka san hakkin Allah a kanka kar ka yadda ka ɗauki wani abu daga cikin hakokin Allah ka ba abokin halittarka wajibi ne ka san Allah subhanahu wata'ala shi ya halice ka wa ma'rifatu dini da kuma sanin addinin shi mutum ya san addinin shi addinin ka na musulunci wanda Allah ta'ala ya yarje maka ka bauta mai shi ka bi tabarkin musulunci to wajibi ne ka san shi ka san yaya ake alwala yaya ake tsarki yaya ake sallah yaya ake dukkanin ibada gaba daya zamantakewarka da uwaye ya za ka zanna da babanka ya za ka zannawa da mahaifiyarka ya za ka zaunawa da 'yan uwanka waɗanda ka girma da kuma waɗanda suka girme ka ya za ka zanna da dangin uba ya za ka zanna da dangin uwa da musulunci ya tanadar maka yadda za ka waɗannan abubuwa wajibinka ne ka san cewa musulunci ya karantar da kai in ka yarda ka wata karantarwa cikin waɗannan abubuwa ba na musulunci ba ka shiga wajibi ne ka bi koyarwa addinin musulunci cikin waɗannan abubuwa duk da muka samu ya za ka zanna da makwabtanka yaya za ka gudanar da aikinka matsayinka na ma'aikaci mai zaman kashi ɗinki kake yi wasu musulunci ya yi magana yadda za ka ɗinki ƙira kake yi walda kake yi sudur kake yi gini kake yi saƙa kake duk abin da kake yi zan cewa musulunci bai baro komi wasu da magana ka wannan abu a ma'aikacin gwamnati ne kai to ka zan cewa musulunci ya tsara ma yadda za ka aikin gwamnati a ƙungiyoyi ne na duniya masu zaman kan suka ɗauke ka aiki to ka san nan ma musulunci ya yi magana a manomi ne kai to ka san musulunci ya faɗi yadda za a noma makiyayi ne kai ka san musulunci ya faɗi yadda za a kiwo duk komi da komi na rayuwarka ka san addinin musulunci me yace ayi me yace ka ayi wajibi ne ka san wannan cikin rayuwarka saboda ka za a tambaye ka in kai sakaci da wannan bangaren tambayar kabari ba za ka iya ba da amsar ta ba amma in ka rayu kana ta kokari ta abin da za ka yi sai ka yi kokari ka ga mai addini ya ce aiki idan an tambayi ka kabarinka za ka yi cewa addini na shi ne musulunci cikin sauki amma in ba ka rayu kan shi ba yadda ka ga dama kake musulunci gebe rayuwarka na gebe aka kake ta rayuwarka ba ruwanka ba za ka yi ba da amsa ba duk da yake amsa mai sauki ce kamar yadda za mu gani wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama da kuma sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da can baya mun yi magana kan sanin annabi wajibi ne musulmi ya san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da san yaushe Allah ya aiko shi kuma menene Allah ya fara saukan mashi kuma menene gaba ɗaya ne Allah ya saukan mashi wajibi ne ka san wannan a dunkule ka san ayoyin alkur'ani guda nawa ne Allah ya saukar da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka san yawan su dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da wani abu kaga ba wahala dubu shida da ɗari biyu da talatin da wani abu ka san kuma sura nawa aka saukar guda ɗari da goma sha hudu kaga babu wahala ko in ka damu da abin za ka yi bada musa in ba ka damu kuma sai ka gani ba ka yi rikewa yanzu abin takaici musulmi da yawa ka tambayi su ƙur'ani sura nawa gari shi ga abin ya zama aiki ɗari da sha hudu amma mai nan ɗari da sha hudu ƙari da su nan amma sura ɗari da sha wani ba kai yake sura ta da ƙorani ɗari da sha wani miliyar masu yari lissafi na duniya wannan lissafin duniya ne kuma lissafin banza ne ƙari da lissafin ba ka da kodala amma yana kari da za ka samu lada wurin Allah ka ba alƙur'ani mahimmanci wajibi ne ka san haka ka san akalla ka san sunayen manzo Allah guda nawa ne cikin Qur'ani sunayen shi karara nashi nazari waɗannan abubuwa ne waɗanda suke wajibi ne ka san saboda Allah ya faɗe su da san kuma yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ina ya fara zama ina ya koma daga baya ina aka yabe shi ina ya cika ya kamata da su abubuwa da yawa cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu san su kamar yadda muke ba ire-iren su masu wahala ba muhimmanci mu rike su amma wannan mun rike za mu samu lada kuma ya nuna mana san annabi alaihi salatu wasallam ba za mu rike shi dan ba zai bar mu kuma kaji da abubuwa ne masu rangwami ba su da wata wahala Allah ya sa mu dace wajibi ne da ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san da me Allah ya yi kushi me farko abin da Allah ya ce mashi me Allah ya ce mashi waɗannan su ake ce ma al-usulul talata su ne a kansu ma da ya rubuta littafi sanin Allah sanin addinin Allah sanin annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza qila laka to idan aka ce maka man rabbuka wane ne Allah mahaliccinka tun nan duniya ba ka shiga kabari ba a nan duniya aka tambaye ka marrabbuka wane ne Allah mahaliccinka ba sai ka mutu ba na wani ana gidan kabari bai kubce ya hada kabari cikin abokan gina ya ce mai marrabbuka yi mazai ya ce kabari ne ba kudu ya mazai ya ce ba ne Bai da ƙila laka idan aka ce makamar rabbuka wane ne Allah malicinka. Bakul sai ka ce rabbi Allah, ka ce malicina shi ne Allah. Allari rabbani Allah ta'ala wanda ya rene ni, ya tarere ni, ya talallabe ni, ya kama ni. وربى جميع العالمين بنعمته kuma yare ne dukkan talikai gaba ɗaya da ni'imar shi talikai su ne wanda ba Allah mala'iku aljannu sammai kasai rana wata taurari duwatsu itace ruwa karafuna dabbobin gida da na daji kwari tsuntsaye kifaye duk wata halitta da kasai ita ke ce ma al'alam duk wanda ba Allah ba alam nan mun sha bayani cewa halittun Allah waɗanda ake ce ba alam yawa ke gare su wasu malamai sun ce dubu sha takwas dubu goma sha takwas halittun Allah daban-daban mutum alam ƙarfe alam ne domin su kansu ƙarahuna wata duniya ce ƙarahuna da kake gani ƙasa ma wata duniya ce ƙasa saboda akwai sha akwai fara akwai baka akwai fari kal akwai tsakuwa akwai ƙananan kankanu ko ba haka akwai yashi akwai mai gashi kaga wata duniya ce kamar yadda kuma kuce nan wata duniya akwai baki akwai fari akwai dogo akwai gajere su ma ƙasa haka su su ma duwa sun gari ba za ka gani haka akwai farare akwai jajjaye akwai bakaki akwai masu tauri akwai masu tafshi-tafshi akwai masu ruwa ciki akwai masu fetur a ciki akwai masu karafuna akwai masu zinari a ciki akwai masu diamond a gasu nan dai kowa ta duniya ce nan wani itace ma duniya ce kowa ruwa gasu nan kana gani da bedi daban mangwara daban kuma kowa da ɗabi'ar shi bedi ba ruwan shi da kibari ne in ka gada ma ka bashi ruwa in ka gada ka kyale shi in ka ba shi ruwa zai toho ya kyau in ka yali shi ma zai toho da yake so ba da ya mutuwa amma akwai itacen nan ba ka ba su ruwa zai su bushe su kame duk girman su in dai ba a ba su ruwa za ka sun lalace in ba ka ba iccen mangwaro ba dole baka ba shi ruwa sai shi yana ba ka iya shi ko bai biya ba ba ka komai sai ya nawa shi yasa ya ce bari in kyale ka in ka gara ma ka ma in ka gara ma ka kyale amma mangwaro inda kana san diya dole ka yi ban ruwa a dole a zo a yi aure miji ana mashi aure da yawa za a haihuwa su lemu dole ka yi ban ruwa saboda kana neman 'ya'yansu su gwaba su banana duk kana neman diyansu to ga su na itace barkatai su gawo su aduwa su bagaruwa su kanya su kurna su magarya ga su nan barkatai su wata duniya ce amma gaba ɗayansu duniya guda ce gaba ɗayansu kamar yadda mu ma gaba ɗayan mu duniya da ce alam ne guda ɗaya ko su ma haka da haka kwari namun daji ba kana kana bane akwai gura akwai akwai zaki akwai damusa akwai giwa akwai biri akwai dila akwai bauna akwai akwai abin nan rakuman daji ga su nan iri iri akwai mace zai ina mun daji ne su ma mace zai kaga wata duniya ce su ma sannan ga duniyar dabbobi na cikin gari rakun masu ba rakun ma kala kala ne akwai farare akwai jajjaye akwai babbabu shanu haka nan tumaki haka nan awaki haka nan duk waɗannan kowane ɗaya cikin su duniya ce guda Allah yana da guda dubu goma sha takwas duka tun da guda nan kuka mutu ba mu wani guda goma guda dubu goma wasu majiya suka yi dubu tamanin ne halittun Allah daban-daban duniya duniya duniya guda dubu tamanin ne ana zan da mai gagari ba kai da jirin cikin marasi da kasan shiga daji ka shiga wasu dazuzzuka na duniya da yi kallo daga wasu halittu ga suna ruwa kansa in ka shiga cikinsu wata duniya za ka yi ta gani ciki ya ta ganin laka iri-iri ya ta ganin halittun kasa iri-iri wani abu ka gan shi shi ba kibe shi ba mai rahiki ba amma ko mene ne halitta ne yana ta rayuwar shi kamar mai rahici gewa yake haka kawai ko ina na falfal falfal kuma ci yake yana sha baka san ina kan shi ba yake ina kogon shi yake baka sani da yawa za ka ganin su gasu wani ka gan shi kamar wuka shi ma yana ta yin haka cikin ruwa yana ta yawo ba ka ganin kanshi saboda haka ka yi lutsun cikin ruwa ka hango abin da ke ci ko ba haka ba to dukkan halittu gaba daya da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba duka Allah ta'ala ne yake tarere su yana renon su shi ke ba su ci shi ke ba su sha shi ke ba su arziki to wannan shi ne Allahn ka da ya halicce ka shi ne Allah na da ya halicce ni shi ne Allah mu da ya halicce ku amsa kenan rabbi allah alladhi rabbani wa rabba jami' alalamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi kuma allah ta'ala shi ne abin bautawa ta tunda allah shi halicce ni to shine abin bauta ta ba da daura abin bauta sai allah subhanahu wataala wacce tana wacce ta ciki ko ƙasa da su ba ni jin a bari a mota akwai shi ran juya shi ya mutu da kashi da muke sa sai ta yi ƙasa wawo mai budi allah ta shi ne abin bautawa ba ka da wani abin bauta sai Allah saboda ba ka da mai ba ka sai Allah. Allah ne mai ba ka tushe ya kamata ka tsaya ka bauta mashi. Laisa ni ma'abudun siwahu ba ni da wani abin bauta wanda ba Allah ba. Kada ne abin bauta ta. Muna ganewa ko? To amsa kenan duk lokacin da aka ce ma wane ne Allah ma ne tuka sai ka ce shine mai irin waɗannan sifofi. Wa dalilu dalili akan wannan amsa cewa Allah ta'ala shine malici kuma shine abin bauta qauluhu ta'ala maganan Allah subhanahu wata'ala da yace alhamdulillah haka ne ko Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta rabbil alamin kuma shine mahalicin kowa da kowa alhamdu yabo ya tabbata lillahi ga Allah me yake ce ma Allah shine dul ubudiyyatil haqqa ma'anan Allah kenan wanda yake da haƙƙin abauta mai shi kadai shine babba cikin sunayen Allah duk sunayen Allah sai an faɗi Allah sannan a faɗi su kamar nan wurin Allah ya ce alhamdulillah sannan ya ce rabbi inda sunayen Allah Allah ya zado su da yawa bi ko ku to sai kaga an fara da inna Allah azizun hakim inna Allah sami'un basir inna Allah latifun khabir bismillahi arrahman sai an faɗa Allah huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa Ar-Rahman sai an faɗi Allahu sa'annan sai a kawo ba inda za ka ganin an faɗi sunayen Allah sannan a kawo Allahu bayansu. Wanda wannan ya nuna shi kaɗai ne sunan Allah kuma shi ne sunan da ba a gaya ma kowa sai Allah. Kaɗai ne. Allah kaɗai ake ce ma Allahu. Duk wanda aka gaya mai Allahu to an saba ma Allah amma ake kiran ka da suna Rahmanu. rahimu ba matsala sami'u basiru latif da za ga gaya amma Allah na Allah ne shi kadai wahdahu la sharika lahu shi kadai ba abokin tarayya sai dai a raba a ce abdullahi ko amatullahi bawan Allah baiwa Allah amma ba a kiran mutum da Allah shi yasa baka taba jin abdullahi an yanke shi ana cewa lahi ba ko ga dawo ne lahi amma abdulaziz zaka ji ana cewa azizu abdurrahman zaka ji ana cewa rauf wasu wurare ana yi ko abdurrahman ana cewa rahim abdurrahim yana rahim abar abdulin kawai Allah subhanahu wataala ya kira wanda ba shi ba da sunayen shi amma ban da sunan Allah sauran sunaye kamar yadda Allah ya kira manzala da ra'ufun rahim ra'ufun rahimun Allah ya ce bil mu'minina ra'ufun rahim annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ra'ufu suna Allah ne amma halitta Allah yana da ga wannan suna rahimu ma suna Allah ne huwa arrahmanur rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim suna Allah ne amma babu labi a kira wani da wannan sunan. Kuma Allah ta'ala ba mu labari a cikin suratu Yusuf, Imra'atul Azizi. Al-Aziz suna Allah ne wa huwa al-Azizu al-Hakim innahu Azizun Hakim suna Allah ne. Wa kana Allah Azizan Hakima. Haka suna ne na Allah, amma Allah ta'ala yake kiran wani sarki da wannan sunan. Amma banda suna Allah. Allah shi ne dul uluhiyyatil haqqa wanda yake da bauta ta gaskiya Allah kadai ne zaka bauta ba a ce ka bauta mai da gaskiya duk wanda ka bauta ma ba Allah ba to ka bauta mai da gaskiya ba ka bauta mai da ƙarya Allah ya samu dace Rabbil alamin shine Allah ta'ala malicin komi malicin kowa wannan da mai bayanin shi wa kullu ma siwa Allah kuma da wanda ba Allah ba alamun to alamu ne ba alimun ba alamun lamun fata ake mashi alamun in kace alimun masani ke da wanda ba Allah ba alamun halitta wa ana wahidun min dalika alalam ni kuma daya daga cikin wannan duniyar ce da Allah ya halitta ni ma ɗaya ne daga ciki wannan shine amsan idan an tambayi ka wane ne Allah to ka ce Allah subhanahu wataala shine wanda ya rine ka ya rine kowa da kowa dalili shine gashi alhamdulillahi rabbil alamin kaga an baka ayat da ka sani muna ganewa ku ka san alqur'ani kala kala akwai qur'ani da kowa ya san shi akwai qur'anin da babu wanda ya san shi sai malamai ko ba haka ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi wannan kowa ya sani da malami da wanda ba malami ba ko ko ba gaba qul huwallahu ahad da malami da ba malami ko ya sani qul a'udhu bi rabbil falaq ko ya sani qul a'udhu bi rabbin nas ko ya sani ko ba gaba tabbata da kowa ya sani idan ja a nasrullah ko ya sani da malamai da jahilai da ana tarayya nan wani akwai qur'anin da ko malamai da almajiri suke tarayya wani sani akwai kuma qur'anin da ba wanda ya san shi in ba malamai ba hawa hawa ne izinin sabbi tun daga sabbi annal jannati wanda su kusan duk kowa ya sani kowa saboda al'ummar mu babu wani wanda yake tashi yana yaro da yaka to kayan ka kiryi ce ka kangare ka kana ka sani kuma an zana maka ita cikin zuciyarka shikenan zuciya ta rike har abada ba za ka mance ko bi za ka shiga sai za ka ɗan daba mashayi wanda ya bar sallah amma sai ka jimi in ka ce mai mutunan banza sai ka ja karanto masu sani ni za ka gwada mu ma na iya karatu ne to wannan qur'ani ne da kowa ya san shi shi yasa malamin kawo maka ayar da kowa ya santa alhamdulillahi rabbil alamin ba musulman da bai san alhamdulillahi rabbil alamin kowa ya rike kowa ya sani har zuwa ma kashi da ya ka samu musulmin da ba ya karanta suratul fatiha in kaga ka samu to an yi rishin sa'a ko kuma in ka je ƙauyuka kace su ma karatu suna jin nauyi matsayin ka na malami su yi karatu kakkai musu dariya sai sai kaga garin ya shi ciki ba wai yawa ne ba ba ka san ita tambaya abinda ka sani a tambaye ka sai ka ji abin kama a rada daga sama to gani za kai abinda yaran ka ma sun sani kuma a tambaye ka kaga sai kai shiru ka dima wani sabon karatu ne za a yi gara kai shiru sai an yi karatu sai ka rayuwa shi wanda na sani saboda tun da kake rayuwa ba a taba tambaye ka ba a taba ce ma kai karatu ba ba ce ma ka karanto ba ta ba kawai karatun da kake kai ne nan to shi yasa da hanyar sai ka ce ka mun sha zuwa kauyuka da baban nan dan azaba mutane yara in za mu ta sai mu sai bambam da cakwala da abubuwa mu dai ya yi dogo da gara ce wanda ya karanta fatiha za a bashi mutanen garin su sai mu aza masu dala ɗari ko jika duk wanda ya karanta ga jika ga kowa ana cewa ta ka karanta ba wai don ba su iya ba a su tambaye ce kamar ta zo haka kawai ba su taba tunanin a tambaye su karatu karami haka sun iya inda waya samu musulmi yana sallah bai karatun fatiha sai dai tana ma tambaya haka take amsa tana da wahala to sai ga yaran su suna ta shiga ana ta yi an bayar da lasu miƙa suna ta karatu wannan yayi ja baya wannan yayi ja baya ne to kaga alamar su ma manyan sun iya sai dai suna jin nauyi tsoro suke yi ka karanto malanci ba haka nan bane yaji nauyi gaban 'ya'yan shi sarkin shi ma na can nesa yana saurayi ce dama ba da jawon da ya daga ya fata ba to da bawon shi ce da muguwar rawa ƙarfin taka mai kyan magarakin ka taka ta nan wani rawa bai za ƙila laka idan aka ce maka bima arafta rabbaka shi Allah da kace shi ne mahalicinka to ya aka yi kasan Allah wace alama ta nuna ma Allah ya aka yi da mi kasan Allah su bada wata alama halicin mun ji kasan Allah to ya aka yi kasan shi idan an tambaye ka fakulka ce bi ayati na san Allah mahalicci na yi saboda ayoyin shi ayoyi su ne alamomi ba ayoyin alkur'ani yake magana ba alamomi na duniya wanda kai ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ici ɗaya daga cikin waɗannan alamomi rana da kake gani kullum ta hito da gabas da wada yamma ɗaya daga cikin waɗannan haka taurari da kake gani da daddare ɗaya daga cikin waɗannan alamomi wata sama da kake gani kullum kana ganin ta yadda take bata taɓa gusawa ba bata taɓa samun matsala ba alama ce daga cikin alamomin akwai Allah sa'annan kuma ga mu ga wai yadda muke daban-daban yanzu nan mun kai wajen mu ɗari biyu ko ɗari uku ko mu wuce haka nan ko misali mun kai mu ɗari biyar nan kayan mu kowa da irin nashi ko ba haka bane duk yawan mana kayan mu ba ba iri ne ba kaga wannan alama ce da take nuna kuma nan da za a ce daidai yawan mu mu tsaya akwai walima daidai yawan mu daidai tanadin da aka yi na abinci kowane abinci daidai yawan mu yake mana mu 500 ne to akwai kalan abinci 500 to sai kaga kowa ya zaɓi na shi ba yawa ce mu ce gaba ne mu ce da aka kawo mu da wanda aka kawo a'a in ka zano ka zano sai ka ka karkata wurin shi ma ka zano wani sai ya karkata wurin a lokacin da kake cewa kawo mai shu mai shi wani cewa ke a kawo mashi ne a kawo mai garin rogo ce kai ai sai a kawo maka rogo a bar nama ko to haka abin lemu kala kala duk wannan zaɓin da za mu yi daban-daban kowa da ra'ayin shi alama ce daga cikin alamomin akwai Allah. To, ka san Allah subhanahu wa ta'ala da alamomi, wa makhlukati da kuma halittun Allah da abu guda ne. Allah ta'ala ya ce, wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar. Wannan aya ce, amma malam bai kawo ta matsayin aya ba. Aya ce da cikin suratul Fusilat. Wa min ayatihi yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala al-layl wan nahar dare ne wa shamsu wal qamar da rana da wata suna daga cikin alamomin da suke nuna ikon Allah Baraka wannan daren da muke ciki yana nuna maka akwai Allah domin babu wanda ya sani yadda ba daga wannan daren sai Allah kuma kai ka san ba wani ne ya saba rana labule haka kawai ne face Allah ne ko ba haka ba shi kadai ne wannan yana nuna maka ashe akwai Allah mahalicin ka haka rana da za ka ga ta to a hankali a hankali yanzu nan da awa goma sai ka ga gari na neman mi awa goma sha ɗaya zuwa sha biyu sai ka ga haske tana bayyana tun daga nesa ganin haske tun ba ka ganin tafin hannunka bayan sallah zuwa sai ka kai kana gani sai ka kai kana ganin mutane sai ka kai wanda ya taho daga nesa kana kallon shi har sai ka kai ba ka iya kallon gabas inda take kullawa ta hito shi kenan zai gaba ka iya kallo sai dai ka kalla ƙasa sai ƙasa da kanka kuma a hankali a hankali a hankali tana ta tafiya tun kana kallon ta daga nesa sai ta zo ta wuce har sai ka ganta can wajen tana neman taɓace ma duwanda yana nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya hori mana ita ne don amfani da sauraka ana gane Allah subhanahu wa ta'ala da alamomin shi da kuma mi halittun shi wa min makhluqati yana daga cikin halittun Allah as-samawati as-sab'u sammai bakwai sammai ɗin da muke gani guda bakwai saba a samawatin ɗibaƙa sammai bakwai wata na busa wata wata na busa wata wata na busa guda bakwai kuma abdullahi na abbas ya ce tsakanin sama ta farko zuwa ta biyu ta biyu shekara 500 daga sama ta biyu zuwa ta uku shekara duk kowace sama tsakaninta da ‘yan uwata ta yi shekara 500 yana daga cikin halittun Allah da suke nuna ba Allah as-samawati sab'u Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna wal arduna sab'u haka ma kasai su ma nan kasa da muke gani guda bakwai take malamai suna sabani kasai wata na sama wata ne ko ko a'a duniya ce guda bakwai wannan tamu akwai wata gefen ta akwai wata gefen ta guda bakwai ko kuwa a haka dai kasa mafi karhin dalili cewa kasa suke yasa an ka kai ga ruwa kuma can kasa ruwa akwai akwai kasa kuma can kasan wancan kasa akwai ruwa in ka an ka kai ga ruwa to kuma za ka cimma kasa can kasar ruwa to kuma in ka tono wannan kasar kuma sai ka ga wasu ruwa can ashe duk kasa su da ko kuma halittu na ta rayuwa ciki wasu halittu can da ba Allah kada yi sun suna ta rayuwa su wa man fihin da duk wanda yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai duka yana daga cikin halittun Allah kamar mu ba muna rayuwa ne nan sama cikin kasa ko to mu da ke cikin ƙasa muna rayuwa mu ma alamomin ikon Allah Allah ya ce fil ardi ayatun lil muqinin a cikin ƙasa akwai alamomin ikon Allah ga masu yaqini wa fi anfusikum Allah ya ce ga cikin kan kuma akwai da Allah yi ku daban-daban Allah yi ku da ra'ayi daban-daban Allah yi ku da fahimta daban-daban fahimta mu ba iri ne bace ko ba haka ba gane mu ba iri dai bace wani kai tsaye zai gane abu wani kuma sai ya yi tunani wani ana kur ana bashi yana gane wani sai ya ta gida yana nazari sannan ina ya gane wani kuma ma har je gidan ya dawo bai gane sai an zo jaraba da ya rikici da Allah shi bai gane abin nan batun wani kuma shi kenan sai dai gini tun raza ne an baro ka shi kenan sai ne ka yanku sai zo jarabawa ka ga mutum da kyar zai samun bakwai cikin sha biyu da ake so ya bada kyar zai samun bakwai kaga ko cikin sha biyar da ake so ya samu rabin ya samu rabi bakwai wani kuma nan zai canyewa inda ana kara ma sai an kara mashi wani ma ta mashi zai hanya ba sata yi ba ba sata amsa yi ba saboda ya ci duka gaba daya abun mamaki wasu wurare har sai an nemo kama a ce a malamai sa ka gaba su sake rubuta mu gani a ga kayi ya kamata in kayi kawo a ce to maimakin sha biyar an baka sha takwas a ƙara maka tun da kaji ko ba haka ba amma sai a ce lalle da gaske ne to haka Allah ta'ala yi wani da saurin gane wani kuma da nawar gane wani ma balidi ne dan karare ne kamar dan dankaro kuma akwai alheri cikin shi za ka samu wani shi Allah bai bashi damar fahimtar karatu amma ya bashi abubuwan da masu karatu kuma masu bishi daga Allah ya bashi wata basira masu karatun kuma sai zo koya wurin shi shi ba ya da rabo da karatu haka Allah bai kowa haka nan ba ko ya yi ka shirman mai shiri da ce sakarai sai kaga akwai wani alheri cikin ka kuma Umma bai na umma da abin da ke tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai duka na wani ne duka na Allah ne Allah ka kara mana imani wa dalilu qawlihi ta'ala dalilin shine magana Allah ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu dare da yini suna daga cikin alamomin ikon Allah wa shamsu wal qamar rana da wata suna daga cikin alamomin ikon Allah Allah ya ce la tasjudu lish-shams kada ku yarda ku faɗi ku yi sujada ga rana kar ku zamanto bayan rana domin rana ita ma baiwa Allah ce wala lil qamar kuma kada ku yarda ku faɗi ku yi sujada ga wata shi ma wata bawan Allah ne ba bawon ba ubangijin kowa bane yadda kuke bayan Allah shi ma wata haka yake bawan Allah kuma ba bawan rana bane bari in yayi rishin lafiya ku je ku cika gari da kiri kuna kira na sai bawan bawan na ji farawo to ba bawan rana bane bawan Allah rana ba ta da bawa dukkan mutane bayan Allah wasjudu lillahi bari ku yi sujada ga Allah shi kadai allazi khalaqahunna wanda shi kadai ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah kuke bauta ma shi kadai to ku bauta mai ku kadai ta shi da bauta wanda ya samar da samai samar da kasai Allah ta'ala ya sa mu dace wanda muka faɗa daidai Allah kama mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana na'am
mutum da yake wasu ra'ayin na na sai da gidaje wato yake tambaya ya ne zakar da ake wasu zakar ta gidaje kuma idan gidajen da yake sai da kuma sai an kai shekara tun ba ba sai da ba samu ciniki ba wani lokaci ne ya samu da zakar sai an bayan sai da ne kuka mutum ne yake da hilaye na saidawa ko yaya za a yi zakarsu zakarsu da kudi ake yi. hilaye kala-kala ne akwai wanda za ka ajiyewa ko an zo sayi ba ka saida za da so kake yi so kake su kudi da yawa yau ka za musu dogon guri ba za ka saida su yau ko gobe ko ba da ma ba za ka saida kawai kayan da su sai dai ka je dan ziyara da bayan wata uku wata hudu ka yi dariya ka tahiyarka a yi ta neman ka gaji ba ka sai da to waɗannan ba a yadda masu zakka sai da aka sai da su amma waɗanda dama ka aza su kawai nema kake duk wanda abin da inda ka ji koya ka samu riba mai tuba tuni sassaki za ka yi waɗannan tun da kana juya su a shekara kana iya sayi kuma ka saida ka sayi ka saida da yawa kaga kenan kana juyawa ko da an yi watanni ba a saida ba kamar kayan kasuwa su ke saboda can kudin da ke gare ka sai ka yi lissafi da kudin su sai ka yi da zaka Allah ya sa mu dace no
tun da bai da lafiya yana fassara sai ya yi rikita an kai mashi allura mace ce ta mashi allura aiki a cinya bayan an kara mashi sai je sake a wani ya je bai sake ba tare da ya sake a wannan wani sallah yake tambaya sallah shi sai mutum ne ba ya lahira masassara je likita sai aka hada shi da mace ta mai allura kuma da arwallash kuma ga cinya ta mai abin nan allura kuma da aka kare ya je ya arwallash ya je sallar shi ba da nabi sake arwallin mina abinda ba kai ka taba ta ba kuma ita ba ta taba ka ne bisa gani abinda ake magana in ta taba ka lokacin da ta taba ka kana ka gaskiya mata wannan ya lura akwai kyau har da ta lalace ta burge ka kenan a wallaka tana ya karewa kuma kai da ke ta masassara ta ba ka da lahiya ta ka larura ce babu wani abin sha na'am
wanda ya ce sun samu wani tsoho wani lattizo suna koya mashi karatu bayan shekara guda sai ya suna koya mashi karatun fatiha bayan shekara guda kuma sai ya ya rasu to sai ce kuma ya ji wai ana cewa wadu wanda bai nemi ilimi ba har ya tsufa Allah bai karɓan uzurin yana yake tambaya haka ne ne ya ce wani dattijo suke koya ma karatun fatiha na tsawon shekara kuma sai Allah ya mai cikawa ana ta yi bai iya ba kuma ya ji an ce duk wanda ya mutu bai nemi ilimi ba ba ya da uzuri wurin Allah shi ba ga yana yana nema ai shi ilimi kogi ne ba ya tani ko malam da yake karantar da kai bai san shi da kawo sai ka mutu ba abinda ka sani dan kaɗan ne cikin wanda baka sani dan kaɗan ne wa ma wutitun min al-ilmi illa qalila dan dan dan tarihi ne aka baka ilimin da ka san gulbin maradi ka je ka ɗebo tano ɗaya haka ilimi yake duk ka gewaye duniyar nan ka nemo karatu dan abin da ka sani wallahi dai yawan ilimin nan naka wata rana sai an sai an mata tambaya ka ce sai nayi nazari duk ka gewaye duniya kana ta karatu ba ka saudiya ba ka kuwait ba ka dubai wurin karatu ba ka misira ba ka kana ta yawo ba ka maradi ba ka da magaran duk ka gewaye kano zaria duk ka ka zo malamai duk ka koyi karatu wurin wata rana sai ga wata tambaya ta ta tsari ka ce kam Ka ce amma dai ko akwai shaye-shaye gare ku ba ilimin ba kaga tsara ka ko malam da yake koya ba ko me ya sani ba walantana shi shi ma yana cikin nema Allah ya mai cikawa saboda haka ya gama da duniya lafiya insha Allah wannan yana tambaya me ma'ana hadisin da yace man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ati marra mi'ata marra حطت حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر lalace ce wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi a cikin rana guda so ɗaya ya faɗi ta so ɗari su dabban shi gaba ɗaya za a yafi musu ko da sun zama to kamar kohon teku ne ko da sun zama to kamar ruwan teku diya su dabban in dai ka faɗi wannan so ɗari Allah zai yafi maka su dabban ka subhanallahi wa bihamdihi la yahillu lil muslimin an yajura akahu fawqa thalath annan dai da mutane suna rubutu dan dai ayi magana ne kawai da za ka rubuta wannan ya san ma'ana bai halitta ga musulmi ya yi gaba da ɗan wanshi ba ya da kwana uku Allah ya samu dace wannan mai ce ba
mata biyu da guda na da kisko guda ba ta da kisko ina so wata kamar na janaba a kasu
wankan janaba ba sai an warware mai ba sai an warware kitso ba mata ne guda na da kitso guda ba ta da kitso to yanzu su wankan jaraba ya zasu wankan jaraba ba sai an warware mai kitso saboda ita jaraba kusan kullum yin taki amma zina al'ada shi ne sai wata to kaga dama galibi mata da wata suna nika duk wata kitso suke yago kai ma kaman kai in sun samu ne ya duk wata kai aski abu ka za a burca burca haka nan ne kamata ba wata ya kamata ka yi kitso a kai aski ita ma mace haka matar ka sai daga wata ta yi kai kuma kana nan wata biyar ma baka yi baka yi suke kana nan gashi tukus ko ina da yawa abin nan dai kan ka tana so da kanka kana haske kana kyandani ne namiji bai zuwa wurin mace amma kai ne kake rena kanka ka ci ado ka sa kaya masu kyau matar ka ta kalla ta ji daɗi sai dai ta ta kallon mazan mutane suna ado kai ba kai to wannan janaba tun da galibi ta janaba ba a ɗaukar lokaci ba a yi ta ba kaga kwance kai yana da wahala sa'annan kuma ita ana samun ta ne ƙwararren lokaci yanzu mace janaba ta kama ta da asuba yaushe za ta kwance kan kayan ta kwance kan tana yiwa mai abin da rana ta hito saboda haka ya isa kawai ta zuwa makar ruwa ta cuda sosai ruwa ya shiga cikin ta da shi kenan amma in jinin al'ada ne ko jinin haihuwa wanda sai an kwanci saboda nan akwai lokaci mai yawa na shi ma na al'ada wasu malamai sun ta yi akan masu yankunci na al'ada ko sabani na malamai
wannan ya ce ya bayan mun mashi goma na jiya sai sun za ka ce mai daga kasashen ɗaya da sai bai hinda zaka ba shi ne ke wani kuma an ce mai kuma mai dawo sai aka ce mai kamar da ba kasashen ɗaya ne da ita da ta guje ko kuma bai hidda ba me yasa sai ya hidda yanzu mutum ne ya noma ya ce bare ya samu buhun gushiya goma sai aka ce mai kuma da zakashi da zakati duk guda ce amma bai hidda ba ya zai sai ya hidda yanzu amma buhu goma tiya na baki za a yan arba'in ba yi dare talatin da shidda gona ko da bakwai na guji yawon wuce da biyar ko sau da yawa da ke gari ta ko kaga goma su abin nan talatin su goma na zaka ha in ya yi talatin talatin kaga shi kenan sai a yi to akwai zaka sai ya hidda buhu guda cike ba da zaka Allah ya samu dace kai in kuma yanzu babu babu babu gujiyar ka saida ta to ka je ka tambaya nawa take ko ka sawata ka bada ko kuma ka bada kuɗin tun da kare ya ka ka battalar da abu sai ka hidda kuɗin ka ba wani bawa Allah ko ka ba su bayan Allah in san samu ne ka ba mutum guda kawai bun guda ta gara ba mutum ya kare da abu ba cincina ba abin da ya ke sai san mutane jika sha nawa yake 20 ba dai ba mun guje ki kenan sai ka bashi zai zai nemi shinkawa ya sayi ko masara saura kuma a yi cefane da su ko Allah ya sa mu dace Amin.
na'am
shugaban makaranta ne aka zo a zuwa mashi an mai sanar da yaran aka zo wani shi daga can mai gina nashi ne ba sai ce kina wayan su na sun da shayar su da wurin kwanan su na'am amma da an ba shi fitar da kusan shi ne ce da kudin haka kamar cin hanci ne ya ba su da kudi da su ba
mutum ne ya baki shugaban makaranta ne ya baki daga yamai suka zo nan wani goma kwana goma za su sai mai gidan shi na canya mai ke na kira ya ce ga baki nan za su zuwa ka kula da su ka yi musu ɗawainiya duk da ya kamata yi ko in ka yi ba tare da an ba shi wasu kuɗi ba cikin kuɗin shi ne za a yi aiki ko wani ya yana matsayin cin hanci ne ba cin hanci saboda sa ka aka yi ba kai ka sa kanka baki ne baki ne suka sauka wurinka inda kana da hali shi ke kuma ka san baka da hali abin zai zama nauyin tsiya gare ka ba nauyi ba kawai nauyin tsiya sai ka tun lokacin ma sai ka ce mai gida kwana goma baki na ni gida na ma ya na rike shi bari baki sun yi da yawa tsawon kwana goma sai an taimaka mana mu haɗe mu haɗe ni ta dan turo wani abu sai ka taimaka mana ko ba haka ba saboda haka ba cin hanci ciki saboda sa ka ne aka yi kai baki an ce ka kula da su na'am
zai ce mata ce wadda ba ta da da na da aure tana da take so da so tana ba da sirri da mutum da kanta to bayan sun rabu da ba ku sai ta kuma tana da lashin shi da aka da ta shi kuma ya tabbatar da wannan tsada wai to shikenan mace ce wadda ba ta yin magana mijinta ta duk lokacin da ta ga dama sai ta tambaye shi kuma in ta hita tana yawo cikin unguwanni makwabta tana ta gani sirrin mijinta to har dai ya kasa hakuri suka rabu to yanzu kuma ta yi nadama tana ta lallaba shi ya maida ta shi kuma ya san ko ya maida ta ba za ta gyara halin ba ko ya za a yi ka kyale ta Allah ya hada ta da irin ta tun da dai ka san ba za ta sauka mutum kuma ba ke kuma ki hakuri da wannan fatawa da aka yi na wani mutum aka ce ya biyo mata shi da gudu ko kuma wani iske su ko gida suna fada da bige da tabbige shi suna ta bige bige irin matan nan da yadda ba su da tsoro wani tsoro na wucewa ya ye ye ye ye ya raba su ta ki saurari sai ce kai ka ga irin wannan abu wallahi ka sake ta ka mata kishiya in kai haka ka gama da ita sai ta ce ta gaba mutane ba ta ce mamaye ita buguna ba na ƙara rami saboda haka ne da yawa a inda ba za ki canza ba ya riga ya san ki ciki da waje ya su ya riga ya karanta halayen ki mijin ki ne inda ya san ba za ki canza ba sai ki haƙuri ki je ki nemi wani miji wanda zai haƙuri da irin halayen ki in kuma kai kaga kana son ta kana yi tausaya mata ka dan dawo a gwada a gani bari mu gyara dan gyara a gani tana yiwa Allah ya sa ta gyaru ta kama da addu'a na'am da ke tambaya hukuncin malaman da an faɗi sunan su kuma da
ya yi kyau addu'a ce mai hukunci wa malaman da an waɗi sunansu sai almajiran su yi rabiyar lawa an daidai ne girmamawa ce addu'a ce rabiyar lawa an ma na tabi ya mun sha gayin tana rabiyar lawa an allah ya yarda da wani an riga an gama kamar yadda allah ya ce masa habbai rabiyar lawa an allah ka yarda da wani kaga addu'a kake yi ba cewa kai Allah ya yarda ka yarda ne ma ake yi saboda haka mutanen da za su ce ma malaman su radiyallahu anhu suna addu'a ne cewa Allah ya sa su sami yarda Allah babu kamar rahimahullah Allah ya mashi rahama da kuma ni Allah ya yi mashi akwai Allah ya yi kuma akwai Allah ya yi Allah ya yi yari ya gama Allah ya kuma yanzu ne yanzu kake nema ya mishi rama ta musamman ko da sauran kalmomi da suke wannan amma dai malamai sun ce galibi ta kalmar radiyallahu anha ana gayanta ne ga sahabbai amma ba laifi bane kamar sallallahu ne ba a gaya ma kowa sai wa sai annabi da iyalin shi amma kuma kaga ana gaya masa habbai ya ce sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin riwaya yana ma wasu mutane salati yana Allahumma salli ala ali fulan Allah kai salati ga gidan wani amma dai asali salati ana yin shi ne ga manzo Allah da annabawa mala jihar ladina mun sallu alaihi da amma dan kai kace Allah musalli ala wani malami da da dai sharadin ya zama to waɗanda kake wannan salatin sun san kowa ne ne wa kake masalati su mutane ne wayayi na addini sun san salatin da kake yi na matsayin shi ne na malami ba na matsayin shi na sahabi ba kakka zo ka yi salati wani ce kaf malama wani shi sahabi ne a ce a shi ma abin nan cikin dangin annabawa ne kana yi salati a kimi almajirai waye ne sai riga sun karanci karatun sun san kayi salati addu'a ce kawai kake kuma yadda wata shekara muka game da wani tsoho sudan maganan rigima azumi an yi azumi ɗaya su suna da irin wannan ra'ayi mutanen mu ne waɗanda suke zuwa Sudan Hausawa ka zo suna da irin wannan ra'ayi na riƙau sun tai da shi daga nan can ma haka ake sai ya azumi bi ba sai ko guda ba tsohon yana ba mu hira yace shekarar da ya ware zuwa Makka yace ya gamu da wani balarabi da tijo yace nan ya ƙara tabbatar da lalle wannan ra'ayin da suke rike da shi daidai ne da balarabe ne wurin gemi tsoho ne sosai aiki suke mashi don haka ya aiki sai zo ce ku zana a huta a hira sai ta ba su labarin annabi ce shi ya yi zama da annabi wai shi ya zanna da annabi na ce tsoho kamar nan da shekara nawa ya ce nan da shekara talatin haka shi bai sa annabi ya kawo ba annabi ana maganin shekara dubu da ɗari hudu kuma yana magana na yace yace kai yace wallahi ya yarda saboda dattijo ne yayi hurhura yace tare suka zama da annabi Allah ya san abin da yake ba Allah ya kiyaye na'am
wannan sana'a su cikin hadari da ta ne da kudin bayan su wanda ba ta da musan wajen san kudi da yawa shawara za a bashi to mutum ne mai sana'a daidaita gudu yake sosai wadda ya samu kuɗi da yawa ya bige wannan ya kai wannan karo ya ce ya haƙuri ya tafi ko ta irin shawara za a ba shi yanzu tsoron Allah ya san cewa gaugawa yake shi ne garin gaugawa sai gaugawa ta hanyina ba sai ga gaya aksidan din da shi kenan sai ya shekara ma bai hito ya aiki ba ya kwarar rabe gaba daya an kakkarya shi sai ya shekara guda zane kaga kenan yawa sauri ya yi nawa saboda haka mutum ji tsoron Allah ya lallaba addinin musulunci addini ne da karantar da mu tausayi da sauki cikin rayuwa ba tare da wahala ba zafin nema ba haushi ce garin gauga sai ka je ka bata daidaita ka rasa kuma wanda zai baka wata Allah ya kiyaye
yana godiya ne ya ce kwanakin wajen shekarun baya fuskanci wata matsala ya rike addu'a Allah ya yi mishi.
na'am Kuma yanzu yana godiya na rukun wata sakata wata je kuma. To, wannan mai yake suna kuma ga wasu mana addu'a na neman aiki addu'a na wannan shi akwai wani ɗalibin daga yana zuwa makaranta amma ya manci wani kayan shi na darasi. Allah ya sa wani ya gani nan cike nan cike yana cikin wata makaranta.
to shikenan bisa ka yi bisa ka yi akwai sunan Iliya- Iliyasu ko ya Iliyasu ko ba wani wani cikin elef din wannan wurin ko kuma na- masu zuwa karatu ne masu zuwa karatu ya ya manta kayan shi ya yadda kayan shi cikin nan ya yadda shi akwai sunan Iliya gare shi an gane shi a to shi kenan yana can wurin alwala inda ka baro ka yi santin alwala shi alwala daɗi gari ta wani ma ya na manta haka ake so wurin ibada ka yi mantuwa saboda ibada ta yi mahimmanci wurinka ana son haka na'am shi kenan ba kira sallah